الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين bayan godiya ga Allah mai kowa mai komi da salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annabi Muhammad tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi da addu'o'i ga mutanen alkhairi wadda su riga gidan gaskiya Allah ya ji kansu da rahama in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani alhamdulillahi Allah ya kaddare mu da zuwa wannan rana ta lahadi da muka saba karatu na wannan littafi na hallul masail ubangiji Allah ya ji kan wanda ya fara rubuta littafin da wanda ya sharhi ubangiji Allah ya datar da mu ya bamu da sauki kuma yau muna 27 ga wata na hudu wanda ya yi daidai da shekara ta 1447 fatanmu alheri ubangiji allah ya warware mana matsaloli ya sadar da mu cikin alkhairarsa baki daya duk abin da zai zamanto sharri ga rayuwarmu allah ya raba mu da shi ya raba shi da mu abin da zai zamanto alkhairi ga rayuwarmu allah ya haɗa mu da shi baki daya alhamdulillahi kuma muna yau sha tara ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wadda in saha in hakan ya inganta allah ya ba mu sauƙin rayuwa kusa ko nesa wancan sati ba a samu an yi darasi ba saboda mun tafi mitin a inda muke aiki sannan allah ya kaddara yau kuma muka zo muka ɗora darasin da muka yi ya wuce da ke mun tafi wani hutun da wuta ta kai mu hutun sai ya kasance muka ce 19 za a tashi kuma za a tashi ne 21 wancan ɗin yau za mu tashi 22 kenan daidai ubangiji allah ya sa mun dace ya datar da mu da alkhairansa baki ɗaya dukkan wayansu matsaloli na rayuwa ubangiji allah ya raba mu da shi ya raba shi da mu wanda ya kafa wannan kungiya sheikh ismail rizmi zakariya ubangiji allah ya gafarta masa ya fi masa kusakuransa waɗanda suke jagorancin muhaliyan yanzu shek sani a jingir Allah taimake shi tare da mataimaka baki ɗaya ubangiji Allah ba mu sauƙin rayuwa kuma muna isar da ta'aziyyarmu ga ‘yan uwa matasa baki ɗaya ce muna dai muka ta'aziyyarmu ga musulmai baki ɗaya wadda razu Allah cikin ikonsa akwai wani matashi da ake ce masa lukman wadda ya direban tifa ne to Allah ya kaddara ya zo bakin kwanansa yau ya yi accident a hanyar koyola ne aka ce kuma allah ya kaddara an je har an masa sallah a nan an karfe hudu aka yi sallansa a masallacin bolari bangiji allah ya ji kanshi da rahama alsa ya huta wato rayuwa haka yake murzawa lokacin mun yi darasi magana da muka yi da su a nan ina ga bai wuce sati bai kai sati ba ma kenan na zo nan sai akwai kabiru yana zaune sai ya ce daman suna nema na da shi kuma ɗin da su abin nan su ƙaura suna zaune nan da na zo suka ce to daman suna so su roƙi awa ɗaya ne a cikin rayuwata in dan samu a kullum misali ko dai wannan cuta ce tab a kullum kan ba zan iya bayarwa ba saboda awa ɗayan tana min wahala ne ma amma dai zan yi ƙoƙari duk abin da ya dace zan faɗa muku insha Allah aji da ake yi bayan isha'i suka ce to suna son dai su dinka shigo ana yi da su nace ba komai wannan ai an buɗe aji dan mutane ne su yi karatu zama da jahilci shine masifa ai suka ce to muka yi wannan amma zamu tattauna akan abin da suka nema don mu dinka zama da su muna tattauna abin da ya dace to sai na kawo magana akwai wata yarinya da aka yi mareniya ne muka yi maganan za a an mata registration za a biya mata kuɗin makaranta sai na ce kai lukuman to ka sa jarinka a cikin wannan saboda yau da gobe sai a hankali sai ce in Allah yadda zai bada nashi shikenan haduwar da Musa ke yi da shi ba kenan sai wannan labari rayuwa ba shi ba wannan yaron sa ne yaron shi ne wanda ya rasu ubangiji Allah ya ji kanshi da rahama Allah ya sa ya huta kusakuransa Allah ya yafe masa duk abinda ubangiji Allah ya kaddare shi da yi na rayuwar kashin kansa yanzu yau ya kare jiya a warhaka in abinci ne yana da kwanon abinci amma yau warhaka baya da kwanon abinci duk wani abin da ya bari kuma sai ya magada wannan ubangiji Allah ya ji kansu da rahama Allah sa ya huta Allah ya karbi bakoncinsa sauran matasa kuma da muke ta faman rayuwar da ya gashi ba sai an tsufa ba ake mutuwa kaman ɗazu kaman yanzu wani ya yi waya da shi kaman da safe yanzu an ce masa baya nan kuma babu ran da za su sake haɗuwa kuma fa babu wannan rana a duniya kan babu wannan rana to kaga wannan aikin ka tsare ka kiyaye ka yi ƙoƙarin abin da za ka yi don gobe lahira ba don gobe litinin ba duk abin da kake mara kyau ka yi ƙoƙari ka rage duk abin da za ka iya cewa yau kana rage shi har ya ƙare gaba ɗaya zuciya tana da nata matsaloli ɗin Allah ya ba mu ikon barin laifuffukan da muke ya Allah kafin mutuwa Allah ya datar da mu ya rufa mana asiri shi kuma wannan bawa Allah ya ji kanshi da rahama mu da ya bar mu a doron duniya Allah ka ba mu ikon yin aiki na kwarai ka ba mu ikon gyara ayyukokinmu alhamdulillah darasi da muka gabatar wancan mun yi magana akan haida mun yi haidan har zuwa ƙarshe mun yi abin da mata bi ma'ana kashe-kashen mataye mun yi mawani abin da ya rage shine za mu yi mawani ulhaidi abubuwan da haidan yake hanawa can mun yi dogon magana kuma a wancan lokaci mun je abin nan muhadaran mata kuma wadda suka je dai sun ji abin da ya gudana kuma duk abubuwan da ake so daman don su dinka kiyaye wa'yansu ayyukoki ne don su ne ginshiki mai ƙarfi a wurin harkar tarbiyya saboda sun fi kusa da zama da ‘ya'ya kafin ma su fito kan hanya daga zuciyar da aka dasa mata jin tsoron Allah da bin dokokin Allah kafin a ce ta san komai a duniya to an yi nasara an yi nasara an yi sa'a ubangiji Allah ya ba mu sa'ar rayuwa aka ce mawani haibi abubuwan da haiban yake hanawa idan mutum yana tare da shi idan yanzu mace ta haiba ya kama ta to ga abubuwan da aka ce ba za ta yi ba wa qala rahimahullahu ta'ala wanda ya rubuta littafin ahadari Allah ya masa rahama ya ce wala yahillu lil ha'idi salatun baya halatta ta yi sallah wala tawafun ba za ta yi dawafi ba wala dawafun ba za ta yi dawafi ba alaikum assalam wa rahmatullah wala masu mushafil qur'an bi ma'ana mushaf ba za ta taba alqur'ani mai girma ba wala dukuli masjidin ba za ta shiga masallaci ba wa alaiha qada'u saumi amma za ta rama azumi duna salati banda sallah tunda an ce ba za ta yi sallah ba to ba za ta yi azumi ba amma shi azumi za ta rama amma ba za ta rama sallah ba wa qira'atuha ja'izatun tayi karatun alqur'ani da ka ya halatta wala ya hillu li zawjiha farjaha haka mijinta ba zai sadu da ita ba wala ma baina surratiha wa rukubataiha haka ba zai ji daɗi da ita tsakanin cibiyanta da gwiwoyi ba hatta ta ga sila har sai ta yi wanka ko da jini ya ɗauke in ba a yi wanka ba to ba za a sadu da su ba har sai sun yi wanka Allah ya karɓa mana da sa mun gane ya'ani shi mai littafi wanda ya sharhar littafin ya ce annahu la yahillu lil ha'idi yadda sha'anin yake shine baya halatta a wurin mai haiba li ha'idi mai umurul mazkura ala tafsili ati yace baya halatta a wurin wadda take ba haiba ta yi waɗannan ayyukoki ɗin sai injinin ya ɗauke. Ya ce, Na farko, as-salatu wa saumu, ya ce, Sallah da azumi ba za ta yi ba, ma'aƙaba'i saumi, amma fa za ta rama azumi kamar yadda ya wuce a baya, duna salati ban da sallah. Faƙadi ja a fil hadisi, ya zo cikin hadisi annahu, alaihi salatu wa salam, lallai annabi tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi ƙala ya ce, alaisa iza habati mar'atu alaisa iza habatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum yace idan dai mace haiba ya zo mata to ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba kaga an gama maka ya baka hujja da me hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace Bukhari wa qala Aisha radiyallahu anha sai da aisha ta ce kunna nahidu mun kasance muna yin haiba ala ahadin rasul sallallahu alaihi wasallam a lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana raye fanu umaru sai ana umurtan mu bi qada'i saumi da mu rama azumi wala numaru bi qada'i salati amma ba a umurce mu mu rama sallah ba kaga ba za su rama sallah ba kenan wannan doka ne na ubangiji yace katta yi idan wasu jini ya zo musu ko suna azumi sai su dinka jin ransu na ɓaci wai ana ibada ba sa yi ha ai wannan ɗin ma ibada ne yadda ake ba da ladan an yi azumi a watan ramadana haka za a bata ladan ta yi azumi a watan ramadana ɗin tunda ba ita ta bari wa kanta ba ai ta aka yi ta bari wannan bin dokan ubangijin shari'a ne na Allah Allah ya ganar da mu ya bamu da sauki Allah ya rufa mana asiri wa tawafu yace ba za ta yi dawafi ba li'annahu salatun duk da cewa shi din ma sallah ne ta yaya marra an abi an ibnu abbas ya wuce a hadisin ibnu abbas radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle annabi tsira da amincin Allah ya kara tabbata a gare shi ya ce at-tawafu salatun annabi ne ya ce ai dawafin ma sallah ne illa annallaha sai dai lalle Ubangiji subhanahu wanda tsarki ya tabbata a gare shi, wata'ala da ɗaukaka a hallafihil kalama, ya halatta ana ɗawafin a yi magana, aya sallah ba a yin magana, amma da a sallah ma ana magana sanda aya ta zo ta hana, da ana sallah kai ku ci gaba da naku sha'ani shi limai ta fama, kawai kai ci magana tambayar ya ne menene yau kan kaje wuri kaza a baka je ba. sai abu hargowa ya tashi tunda Allah sai da ubangiji ya sauka da aya menene qumu lillahi qanitin ku tashi zuwa ga ubangiji mana kun tashi za ku yi sallah samiti na ku shiru kar ku yi magana cikin sallah kuma Allah ka ganar da mu faman takallama amma duk wanda zai yi magana fala ya takallamu illa bi khairin a cikin dawafin kenan kar ya dai wani magana banda alheri duk abin da zai faɗa ya zamanto alheri ne wa turmuzi wa abu wa, wa dara ƙuɗini ya ce na hudu da na uku wa masu mushafi ƙur'an ba za ta taɓa alƙur'ani ba alkarim mai girma wa dukuli masjidin haka ba za ta shiga masallaci ba me ya hujja sai wa ƙala ta'ala Allah mai kowa mai komai ya ce innahu la ƙur'anun karim lalle wannan abun karantawa mai girma ne fi kitabin maknun la ya masuhu illal mutahharun ba wanda yake taba wannan alkur'ani sai mai tsarki don haka sai da tsarki za ka ɗau alkur'ani suratul waqi'a aya na tamanin da takwas wa ƙala alaihi salatu wassalam annabi tsira da amincin allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce la ta masal ƙur'ana kar ka taɓa alkur'ani illa wa an taɓa sai in kana da tsarki kar ka taba alqur'ani sai in kana da mene sai in kana da tsarki a wannan masaba aka ce kar ka taba alqur'ani cikakke sai in kana da me alwala bayan tsarki kana da me alwala tsarki mu alwalan ma tsarki ne ko Allah ka ganar da mu dan kar ka yi sako-sako da addini shi yasa wa in abu sai ka ga an dora maka shi ya zamanto aiki a wurinka in kana wasa da addinin wata rana qur'anin sai ka yi jiba da shi ma ba ma bin dokokinsa za ka yi ba wannan shine inda matsalolin yake Allah ya bamu da sauƙi. Na uku, ya ce, La'uhillal masjidu, a masjida, liha'idin, wala junubin. Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, La'uhillu, ba mu halatta shiga masallaci ba liha'idin ga wadda ta yi mai, wadda take jinin haida. wala junubin haka wanda yake me yake da janaba ba zai shiga masallaci ba abu dawuda walwaɗa'u fil farji haka ba za a sadu da su ba ta farji ƙalallahu ta'ala faɗin allah mai kowa mai komai fa'tazilun nisa ku nisanci mataye fil mahidi lokacin da suke haida wala taqrabuhunna kada fa ku kusance su bi ma'ana kar ku sadu da su abin da ake nufi kar ku yi me kar ku sadu da su hatta ya hatta ya tsahurna har sai sun yi me sai sun yi tsarki fa iza ta tsahurna idan har ta tsaharna idan har suka yi tsarki din fa tuhunna min haisu amarakumullah to ku sadu da su ta inda Allah ya umurce ku inna Allah lalle Allah yuhibbu tawwabina yana son waye ne tuba wa yuhibbul mutatahhirina kuma yana son me mai tsarki wannan shine abin da aka ɗora wa mutum musulmi da kafiri da bambancin rayuwa yanzu gashi ana gaya ma dokokin komai cin abincinka doka shan ruwa doka komi doka shi yasa ya zamanto aljannan mumini kam ita ce aljannar da ba a ganinta a nan aljannar kafiri ita ce wannan wanda yana yin abin da ya ga dama mene aljanna shine duk abin da ka ga za ka yi shi haka kake so to za ka yi shi shi yasa aka ce inna duniya ita wannan duniya din nan jannatul kafir ne aljannan kafiri ne amma sijinul mumin kurkuku ne na waye na mai imani yana da kuɗi yana da kaza amma kurkuku ne me yasa saboda yana yin abu kaɗan sai a ce a wannan din shari'a ya hana zai wannan ce a shari'a ya hana wancan duk abin da za a kawo ma na ci da sha da dukkan bukatunka suna wuri amma ba za a barka ka je wani inda ka ga dama ba ai sunan shi kurkuku kenan to shi yasa ya zamanto musulmi yana cikin mai tsaro yau an ce mar kaza wannan kar kai kara haramun ne wancan kar kai makaruhi wancan sunna ne kai kaza to wannan shine abin da ake nufi Allah ka ganar da mu qala imamu malik fi muwatta inna salama bin abdullahi wa sulaiman yace lalle salama dan abdullah da sulaiman da abdullahi bin waye da sulaiman binu yasar su ila anil ha'idi an tambaye su game da mai haiba hal yusibu ha zauju ha shin mijinta zai sadu da ta izara ati tuhura idan har aka ga jini ya ɗauke ƙabla an ta ta sila kafin ta yi wanka jini ya ɗauke ba ta yi wanka ba a sadu da ita za a iya haka faƙala dukansu suka ba da fatawan cewa la ba zai yiwu ba hatta ta ga tasila har sai ta yi wanka har sai ta yi me har sai ta yi wanka wa amma qira'atuha amma ta yi karatu fi gairi mushafin ba tare da rubutaccen qur'ani hannunta ba faja'izul wannan ya halatta ta yi ta haddanta ya halatta wannan alama shuhuril mazhabi a mafi rinjayen matafiya ƙala bukhariyu bukhari ya ce ƙala ibrahim ibrahim ya ce la ba'asa an taƙara alha'idu aya babu laifi babu laifi a wurin wadda take jinin haiba ta karanta waɗansu ayoyi musamman na tsari wa min mawani'ul haidi yana daga abubuwan da aka hana haida ya hana a yi aidan har yanzu al-talaqu sake mace ka sake mace tana jini shari'a ta ki haka wa qadi sakata anhu musannif rahimahullahu ta'ala amma mai rubutun wannan sharhi wa wannan littafin yayi shiru akan wannan saboda kar ya ƙara a magana sai littafinsa ta yi tsayi dan sai ya nemo hujjoji yayi to shi yasa sai ya tsaya akan haka sai ya ce ma to ga hujja guda ɗaya ma li'anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam lalle annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi amara abdullahi bin umar ya umurci abdullahi dan umar radiyallahu anhu Allah ya ƙara yadda ya ƙara masa yadda an yuraji'a zaujatahu da ya mayar da matansa wa yumsikuha wa yum wa yumsikaha kuma ya zauna da ita hatta ta hura har sai ta yi tsarki wa qadi ɗallaka fil haidi saboda ya sake ta tana haida shikenan hujja ya kare a wurin amma mun fahimta Allah ya ganar da mu mun ji duk abubuwan da ya shafi haida a nan a gaba akwai maganar nifasi haihuwa bari in mun kare maganar haihuwa kafin mu shiga babi gaba in akwai lokaci sai mu yi magana akan wannan guri don wannan gurin ya fi kowanne haɗari ko in ce ba ya fi kowanne haɗari ba haɗarinsa yana da yawa kwarai saboda me saboda tsarki ne in babu tsarki ibadan duk babu shi kuma ya danganci mata rashin tsarki a wurin sunna akwai matsala manya-manya Allah ya ba mu da sauƙi fasulun fin nifas fasalin nan zai magana akan nifas me ne nifasi ya ce wa ƙala rahimahullahu ta'ala wanda ya rubuta littafin ahabari Allah ya masa rahama ya ce wan nifasu kal haidi ya ce nifasi fa jinin nifasi kamar na haila ne fi man'ihi cikin abin da yake hanawa wa aksaruhu sittuna yauman mafi yawan kwanakin jinin nifasi jinin haihuwa a wurin mace mafi yawan kwanakinsa shine kwana sittin idan jini bai ɗauke ba tana zaune ba za ta yi wanka ba ba za a sadu da ita ba ba za ta shiga masallaci ba ba za ta yi ɗawafi ba in har bai ɗauke ba sai ya kai kwana sittin yana kaiwa kwana sittin ɗin nan to da zai ɗoro a kayi to wannan istihaba ne ba haiba ba saboda kwanakinsa ya ƙare mafi yawan kwanakinsa kwana nawa kwana sittin jinin haiba kuma mafi nisan kwanakinsa kwana nawa kwana goma sha biyar shi kenan hutawa Allah ya sa mun gane fa'izan ƙaba addamu idan jini ya yanke ya ɗauke kenan ƙablaha kafin kwana sittin ɗin walau fi yaumi wiladatin ko da ran da ta haihu ne igita salat sai ta yi wanka wa salat sai ta ci gaba da sallanta fa'iza awa da haddamu idan jinin ya dawo mata gashi ya ɗauke kafin ya kai kwana sittin sai ya dawo ana cikin tafiya fa in kana bainahuma khamsata ashara yawman da ɗaukewansa da dawowan wani jini in ya kai kwana goma sha biyar kana sani haiban to na biyun nan haiba ne wa illa in bai kai ba kuma dumma ila awwali to a haɗa shi da jinin farko wa kana min tama wa kana tamamin nifasi ya kasance cikon jininta ne na haihuwa yanzu misali mace ta haihu yau sai jini ya yi kwana bakwai sai ya ɗauke sai ta yi wankanta ta ci gaba da sallah ba ta ƙara kwana goma ba a kayi ko kuma ta ƙara ma kwana goma a kayi sai jini ya dawo to kaga ai bai kai kwana sha biyar ba to tun da biyar ta yi wancan sai ta ce nawa shida ba ruwanta da kwanaki goma da ta yi wanka a ciki sai ta ce me sai ta ce shida amma mun gane to shine abin da yake nufi sai ta ci gaba da lissafinta akan haka amma idan har ya kai tsakanin ɗaukewan wani da zuwan wani kwana goma sha biyar to wannan haiba ne sabo Allah ya sa mun gane mata sun kasu kashi-kashi a cikin wannan kuma zai iya yi wata in ta haihu ba za ta ƙara yin jini ba sai ta yaye yaro wata kuma bayan wata uku wata wata shida za ta jini zai iya dawo mata ta ci gaba da haibanta misali yadda ta saba wannan ya danganta daga yadda suke amma haihuwa in ta haihu jini yana iya zama kwana 60 shine mafi kwanakinsa an gama daga kwana 60 din nan duk abin da ya biyo baya to wannan istihaba ne jinin ciwo ne ba jinin haiba ba ai ba jinin nifasi ba Allah ya mun gane albayan wanda ya sharhan littafin an nifasu yace nifasu huwa dammul kharij inda wiladati ya ce ai nifasi jini ne wanda yake fita saboda haihuwa wa mawani'uhu abin da yake hanawa kama wani'il haidi kamar dai abin da haiba yake hanawa shine mai ba sallah ba za ta yi azumi ba amma za ta rama azumi bayan ta yi tsarki ba shiga masallaci ba ɗawafi ba taɓa alƙur'ani mai girma kama marra bi adillatiha kamar yadda ya wuce a cikin dalilan da aka bayar su ne abin da na ambato din nan wa qallun nifasi la hadda lahu mafi karancin nifasi jinin haihuwa bai da karanci a ce ai karancin sa sai ya kwana daya a a babu wannan kamar yadda aka sani lahu kal haidi kamar yadda na haida a wannan masabar baya da cewa mafi karancin sa sai ya kai wuni da kwana ko wani abu makamancin wannan a babu wannan fa inin qaba'aha fa'inin ƙaba'a an ha, idan har ya ɗauke daga gare ta jinin haihuwa ɗin, walau fi yaumi wiladatin ko da yau ta haihu jini kuma ya ɗauke to shi kenan an gama. Igita salat sai ta yi wanka, wa sallat kuma ta yi sallah, wa ya ti ha zaujuha kuma mijinta zai iya saduwa da ita. Falma da biha damu, wadda kuma jini ya ci gaba da zuwa. qa'adat sittina yauman to ta zauna tsawon kwana sittin wahiya ba'adaha in ya haura baya kwana sittin kuma mustahabatun ta koma mai jinin ciwo ba jinin haiba ba Allah samun gane alama afadal istiqra'u min haulin nisa'i akan abubuwan da suke tahowa na daga rabe-raben mataye mata kala kala ne kamar yadda na faɗa wancan ba fa kalan launin jiki ba kar wani ya ce na ce wani kalan launi ba launin jiki nake faɗa ba maganan jinin matan nake magana Allah samun gane ai launin ma ba launin su ɗaya bane ko suna da launi daban-daban aina to Allah ya bamu da sauki masalikid dalala fa iza awadaha to idan jini ya dawo fa awada haddan mu jini sai ya dawo ba da in bayan ya yanke wa qabla sittina amma kafin ya kai kwana sittin ɗin nan taraktil sala ai ta bar yin sallah wa in kana baina damaini in ya kasance tsakanin jinanan nan guda biyu hamsata ashara yauman an samu kwana goma sha biyar kana sani haiban to ya kasance wannan na biyu ɗin haiba ne Allah sa mun gane li'anna aqallal duhuri hamsata ashara yauman saboda mafi karancin kwanakin tsarki shine kwana nawa kwana goma sha biyar kwana in ya kai dai kwana goma sha biyar tsakanin jini da jini to wanda ya zo din sabon jini ne wa illa zumma ila awwali in kuma bai kai haka ba a hada shi da jinin farko a yi lissafin da muka yi wancan in kwana goma ta yi in kwana goma ta yi jini ya ɗauke ya dawo kafin a ce ta yi kwana sha biyar gaba to ya zamanto mai jinin na farko ne sai ta ce sha ɗaya sha biyu ta ci gaba da lissafi da haka har sai ta cika kwanaki sittin ɗin nan ala samun gane wa kana min tamamin nifasi ya kasance cikon jininta ne na mai na haihuwa to kaga a wannan gurin babi ya ƙare na nifasi mun gama jinin haiba mun gama nifasi mun gama jinin haihuwa mun gama jinin nifasi zauna nan kai ma ka zauna a can kan na sake ganin kun haɗu wannan ayyukokin duka mafi ƙarfinsa yana kan mata ne to idan mace tana tare da yatta duk inda ya ta kai shekara goma to ta zamanto suna kusa da kusa su zama kaman ƙawaye me yasa saboda kada wani abu baƙo ya zo mata ta yi da jahilci ta iya yiwuwan ta fita unguwa ko ta je wani guri jini ya zo mata to kaga bata san me dalili ba ya aka ba ai za ta samu matsala sai a samu damuwoyi babban abin da ake so shine ta mai zaman to macen tana kusantan ƴaƴanta mata kusa da kusa musamman sun fara girma saboda kar a zo a samu abubuwan da za su zama damuwa daga shekara bakwai aka yi umarnin a me kai umarci yaro ya yi sallah a umarce shi da me yin sallah ai maganan umurta a nan daga shekara bakwai aka fara amma ba a ce ka masa hukunci don bai yi ba sai ya kai shekara nawa goma iya kaiwa goma don bai yi sallah ba to nan an ce ka zane shi bulalan shari'a kuma ba ta wuce goma ba wai ka samu ɗa sai ka nemi wayan wuta ka masa kai ma baka san iyaka ba kai kana haki shi yana ihu ai kaga masifa ta kai masifa ba ladabtarwa kake ba wannan ukuman da kake masa wani abu ne na daban baka bi shari'a ba tun farar safiya ai tun tun lokacin da yaro aka ce kafin ya kai shekara bakwai din fa abubuwa ne daga shekaransa ko daga lokacin da yake yawan kallon mutum yana so ya gane me yake ci ayyukoki ake baka wanda zaka dinka nunawa kana kunnensa na ji idonsa na gani har ya kai shekara bakwai din nan amma idan ka zo ka sake kawai eh sun dawo daga makaranta in ka sa su makarantar ma sun zo kallo ne damuwansu sun zauna me aka yi a makaranta ba shine damuwa ba menene tarbiyya ake bukata ba shi bane wayannan sun zo suna ta faman gidan ba da masi an gaya maka bala'o'i an zo an maka to ba iya abin da za su koya ba kenan akwai wani abu ne wanda za su koya wanda ba shi ba kuma ba nasara ba ci gaba a cikin wannan gaba daya kan za ka yi kallon fina-finai miliyan to duk lalace wanda yake ciki shine zai zama al'adanka ko ba shi bane zai zama in ƙarya ne haka za a yi in masifa ne hayaniya ta kome miji waye haka za a yi daman ba abin da ta koya sai wa'annan abubuwan mahaifiyarta ma bata zauna da ita cikakken zaman da ta koya mata ma iya magana ba mace yarinya karama tana magana kaman an jeho me zance laka ne ko menene abu babu dai kan gado to in har za ki tattala ki koya mata cin abinci da dama ba hagu ba ta kuma iya wanke bayan gidanta da fitsari da hannun hagu ba dama ba in za ki iya nuna mata wannan abincin ana haɗa kaza da kaza ne ya koma a yi miya to wajibin ki akai sai kin koya mata tsarki wajibi a kanki sai kin koya mata meye sai kin koya mata magana sai kin koya mata tafiya komi sai kin koya mata kafin ta bar gidanki to idan aka sake ba a koya mata komai ba ta je gidan daman kallon fim ne shi ma ya kawo fim ya ajiye sun ci gaba da kallo lokacin da ake neman tausayi tsakiya to babu tausayi daman almuwaddatu ne wa me soyayya ne wa rahama da rahama to soyayyan ta zo ta kare kwana kaɗan soyayyan za ta kare irin wannan protestant din da ake yi din nan yana ta cewa wai waye he ya fada rijiya shi kaza baya bacci ba kuma ƙarya ne fa bayan sun haɗu an je gidan an dan zauna wata ɗaya wata biyu wata uku ta fara zubar da yawu sai ya ji ta ishe shi kuma to ba an samu damuwa ba daga nan an dan fara dingin bala'i kenan shikenan kuma sai ku he a hada waliyai da me da zaman yau su zauna gobe sulhu jibi an ƙara zama sulhu gata an ƙara me yasa ta taho da rashin tarbiyyanta shi ma ya taho da rashin tarbiyya an samu damuwa amma in karantarwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne kafin a kai shekara bakwai din nan yaron ba ma sai ka umurce shi ba zai yi saboda duk cika-cikan koya masa ayyukoki yayi wani kuma ya ce tab ai shi yasa shi gani TV ma a gidansa ga kwata-kwata babu TV a gidansa ma na ce to nan kuma ka bata ai suna da abokai ko ba su da shi ne suna da kawayen iyayen ma ko ba su da shi ne a gidan da jinsu in akwai koyaya wallahi za ta iya ya ta tafi kallo gidan in ka zo ka ce ina wance sai ta ce na aike ta sai ka ce dan me yasa kake aike ta to a can za ta je ta kalli duk abin da za ta kalla amma tunda haliyan duniya ta kawo ci gaba to sai kai kuma ka gwada abun tare da addini yanzu wannan abun da muke magana yake isar da sakon nan ai ba sun yi don a yi haka ba ne amma da aka zo aka ɗora shi akan hakan ba a ci gaba da shi ne to ba daidai ba ne mutum ya tsubbace wa abin da rayuwa ya kawo shi ya ce shi ya haramta wa kansa laifuffukan da suke ciki to su za ka yi ƙoƙarin karewa da tsarewa ai ɗan adam kan da ka gan shi sai ubangijin da ya halicce shi duk iya abun da za ka yi za ka yi ne don Allah ne ya ɗora maka wajibcinsa. To lalle ilalla mata ana jan hankali akai akai kai da Allah ya kaddara kai ka kawo su gidan to aiki ya same ka dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya maka in dai kana son zama da su lafiya to kai hakuri da su tun kafin kai aure ma gwanda ka sa wa ranka wannan in dai kaga kun zauna lafiya to hakuri kai haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce idan ka ce kai dole sai ka bi abun sai sun bi abun da kai shi haka shi kake so in ka zo miƙar da su din sai dai ka karya in ka karya shi ne ka rabu da su in kuma wata ka kawo ma haka za a ɗora kaga ka samu matsala kenan amma babban abun da ake nema shine ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka ƙi halinta wani za ka so wani halin natan kuma ba shi kenan ba ai mutane ne mutanen kirki amma damuwoyin shine ne idan ba a samu mai nusar da su hanyar da za a zauna lafiya ba tashin hankali kenan yanzu macen da aka tarbiyyantar da ita tarbiyya na kwarai ta san yadda za ta karbi mijinta ya dawo yana da damuwa ne ko bayi da damuwa ta fi kowa sani ta san yadda za a zauna lafiya amma idan ba ta samu kyakkyawan tarbiyya ba in ya shigo daga waje an bata masa rai to iya shigowa gida kuma idan ta hango yadda ya shigo ta ce cap ni zai nuna wa tsumewa ai ni na fi mu tsumewa ma sai ta ci gaba da tsuntsumewa kuma to da ya shigo gida maimakon ya shigo a samu sauki ne fa sai wata bala'in kuma ta fara faruwa to ya za a yi sai a zauna lafiya a'a in ta bane ne a hannunsa daman bara mata yi niyan tasowa ta zo ta karba ba in ya zo ya dangwarar musu a wurin sai ya yar musu kudin cafana a gani sai ya juya to cikin gida ma ba zai zaunu ba sai ya ina sai majalisa kenan kaga me ya faru an samu rashin me jituwa ne ya jawo aka yi haka amma idan Allah ya kaddara tana da tarbiyya daga shigowa a yau kuma mai gida menene ya faru yau na ganka haka haba baban wance a haba baban wane ta karbi abin da yake hannu ya ce ki rabu da ni kawai wane ne kawai don tsabar ragin kaza sai ya ba ta labarin abin da ya faru a ina a wajen kaga sai a zauna lafiya amma da ta zume za ta ji labari ne ba za ta ji ba nan kuma ta ƙara ƙaiza masa wata matsalar in yana jin haushin na waje to yana jin haushin na cikin gida ma an samu matsala ko ba samu ba to wasu tarbiyoyin barin su aka yi aka samu damuwoyi iyaka kawai za a to za a kai ta gidan miji to ke me kika ajiye mata na ajiye kwano can na nemo kazan can murhu waye iyaka abin da za a yi ta tattala mata wai za a je a ci abinci abincin ma fa bata iya shi ba mace tana abinci amma kwanukoki sun cika wurin gabaki daya wanda idan ka je hotel da ake yin abinci ba za ka ga wayannan abubuwan ba me yasa saboda suna tsarewa don kar mutum ya ga abin da ransa baya so to me yasa a gidanka ba zai yiwu ba amma an samu kintsatsiya haɗaɗɗiya wanda mace ne ta san ita mace ne to za a zauna lafiya da ita ai macen da ta san kanta ita mace ne ba a zaginta ta ina ma za ka fara zagin nata kai ma sai ka ji kunya ma ita ina za ka fara saboda ta san ita waye ce duk abin da za ta yi a gidan duniyan nan za ta maka ɗa'a duk abin da zai kai ya kawo banda dai keta hukunci hurumin Allah ba zai yi ba to wannan zaka to ta ina zaka zage ta babu nafila take yi ta kabarta sallah Allahu akbar sai ka ce wance to baka san tana sallah ba ita ce na'am me yasa gashi sallah ba take yi na nafila ba farilla bane na wanda ubangiji ya dora mata dole wajibi akan ta wajibi akan ka ba nafila ne neman ƙarin lada take yi yanzu kiranka kuma wajibi ne ta karba kaga dole ta aje wannan to amma wallahi wata dan tana sallah ko ka dinka tana ta nafila ka ce mata kana ta wance wance to wallahi ba abun ne ya dame ta sai ta gama ta ce haba ina sallah ne da he ihu kake ta yi ka ji kaman kare sanin mutuncin mutum ne to mu kuma muna da matsaloli me ya matsalolin in ka samu mace haka me yasa ba za ka kai ta makaranta ba wajibin in ba za ka iya zama ka karantar da ita ba to ka kai ta inda za a karantar da ita shikenan ayan huta amma to kai ma da ka same ta kai ce yar gidan marasa tarbiyya kenan ha to da aka baka yanzu kan ba ta bar gidansu ba ina ta zo gidanka sai ka ɗora ta ta zama mai tarbiyyar tun da kai kana da shi ba shikenan ba to amma kuma shikenan sai a tafi a haka banda makaranta shi ba magana mai kyau ita ba magana mai kyau ƴaƴan da aka haifa a haka za su tashi sai ta dasa musu gaban uban da ya yi sanadin zuwansu duniya haba baban kunnan yana da matsala wallahi shikenan sun fara ji babansu yana da matsala kuma za su yadda saboda mai mamasu ne ta faɗa shi ma dama idan ya zo shi idan ta yi magana in ya daka harara ya daka wani tsawa sai sun birkita sun gane eh ashe mai matsalan ne to yanzu a nan waya mai hankalin a ciki mai waya mai hankalin babu kenan kaga in ana maganar tarbiyyar to duka mun bari duka mun watsar duka an samu damuwa shi yasa sai ka ga a waje yana rurruga ashar ba ruwansa kawai baya ganin mutuncin kowa zai iya taron kowa ya zaga me yasa tun daga cikin gida an samu damuwoyi an samu matsaloli to gaskiya guda ɗaya duk abin da ya shafi abin da ya hakkinka ne kai namiji ka sauke shi mace duk abin da yake hakkinta ne ta sauke shi amma haka ba zai samu ba sai da ilimi in ka tsubbace ba za ta je karatu ba ba za ka karantar da ita ba kai ba za ka yi karatu ba ba za kuma ka karatu ba to dole a samu gidan ya zama haka Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah ya mana mafita ya rufa mana asiri Allah ya ba su ikon yi shiri ma 'ya'yan nan da za a kai su gidajen mazajen su shiri na shari'a ba wai shirin al'ada ba Allah ya ba mu rufin asiri a kai mace ba wani abu ka gani an dinka yanyami ana gutsiri tsomi wala Allah ta iya sallah ko bata iya ba duk ba shi bane damuwa ta iya tsarki ko bata iya ba oho kuma wannan tsarkin rashin sa yana sabbaba har masifar kabari a kabari sai an duma mutum in bai iya tsarkin nan ba tun daga duniya zai samu da yawan mantuwa karka kuma kaga wani yana ya cika mantuwa kace da man tsarki ne bai iya ba fa a annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana da mantuwa duk mutumin da ya zama to tsarki bai iya tsarki ba zai zama yana da yawan mantuwa kuma yana da me jikinsa zai dinka warin kashi zai dinka me warin kashi shi wannan aksari saboda me saboda rashin iya tsarki din babban musifan shine kuma ya shiga kabari a azabtar da shi kaga musifa ta kai musifa ai Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah ya rufa mana asiri kusa ko nesa babun da za mu shiga fasilun fil auqat fasali da bai magana akan lokuta lokaci Allah shi yake kawo lokacinsa lokacin da ya yanzu rana da za ta fito duk rikicinka duk sonka da kar ta fito tunda ba kai ka sa ta ba sai ta fito haka dare duk rikicinka ba kai saka tare dare ka ce bare zo ba a sai ya zo saboda nawaye na Allah ne to kaga lokaci na ubangiji ne in ya hukunta abu a lokacinsa shi kenan ya ce warkar karmeni ne Allah ce ya halicci komi bi kadar da iyakansa da lokacinsa kenan in lokacin abu ya wuce shi kenan ko karatun qur'ani ne wallahi mutum ka ganshi kullum yau ga yadda yake zanzan wata rana sai ka je yana karatu yana bata lokacinsa ya ja wa in ma tsufa wa in ma lokacinsa ya wuce haka Allah yake yin kayansa ga dukiya za ka ga mutum mai dukiya ne yau da gobe kuma sai ka ga dukiyan ta me ta ƙare dukiyar ta yi me ta ƙare sai ga wani a cikin ƴaƴansa ko autansa can ko jikansa sai ka ga shi kuma ya zo ya ninnin kashi a kuɗi kuma lokacin wannan ya wuce yanzu kuma yayin wannan ake yi ko tufan sakawa ma lokaci ne sai ga wani yanzu a yayin kaza ake yi ba lokaci ba kenan la ka datar da mu Allah yayi rantsuwa da lokaci yace wal asr innal insana lafi khusr Allah na rantsuwa da lokaci ko zamani ko lokacin sallar asar ai abin da ake nufi dai lokaci yace innal insana lalle shi mutum lafi khusr yana cikin mai asara illal ladina amanu sai wanda ya imani wa amilu salihati bayan yayi imanin ma yayi kyakkyawan aiki wata wasau bil haqqi wata wasau bis sabr to wannan shine abinda ubangiji yake jan hankalinmu akan lokaci to sai yace lokuta suna da yawa sai ya ce lissalati auqatu ya ce to maganan da zai yi na lokaci shine lokacin sallah zai yi magana a kai a wannan babi ɗin Allah ka ganar da mu mahadudatun ƙididdigagge ne lokaci gaba ɗaya yanzu baka gane ba ai a cikin kwana ɗaya awa ashirin da hudu ne ai lokaci ne a cikin wa'annan ne fa duk kake ɗawainiyar rayuwarka ka zo kuma ka kwanta ka huta gobe ka ƙara tashi ba shi ne ba sai ka je ka kai aiki ka gaji kai aikin awa goma sha biyu ko kai aikin awa takwas mafi yawa misali sai ka dawo duk jikinka ya gaji in ka kwanta kai bacci sai ka tashi ka ji ka garau kuma Allah me yadda ya so ya ce labudda an tu'adda fiha babu makawa a lokutan da aka ajiye don sallah a lokacin ne za ka ba da su ba sai ka zaɓi lokacin da ka ga dama ba a'a Allah shi ne ya zaɓi lokaci liƙaulihi ta'ala faɗin Allah mai kowa mai komai inna salata ya ce lalle sallah kanat alal mumini na kitaban mankuta ta kasance akan waye akan mumini mai imani kenan kitaban mankuta ta bi ma'ana ai rubutacciya ce kuma sa'an nan mai lokaci ba wai he lokacin da ya ga dama yake yi ba a lokacin da Allah ya shar'anta a yi sallar lokacin azahar mangariba la'asar mangariba isha'i asubahi to duk lokutan nan ya san su kuma yana aiki da su Allah ya ganar da mu yana ɗaya daga cikin abin da aka ce ladan ya kasance sayyitan ariful auqat ya kasance mai sauti kuma yana masanin lokaci ne kar ya zo sha kawai ya zo ya kama kwanda da kiran sallah sai ya ce kai yau kan akwai matsala ne ya dubi lokaci ya ce ai da saura ya ce to sai ya zauna ya jira a bai cika ladan ba kenan ya san lokacin farkon shigan lokaci ya san ƙarshen muktari ya san laruri ya san ƙarshen laruri kana taba shi zai ce ma yanzu kan ai kaza ne ya karu da kaza ko ya ragu da kaza Allah ka bamu da sauki ai fardan mawqutan ai abin da ake nufi fardan mawqut bi ma'ana bil kitabi ai wanda aka rubuta shi alqur'ani Allah ya ce wa aqimis salata darafayn nahari wa zulfan to ka duba ka gani yace maka sallan nan ka duba aka fara maka farkon dare da farkon rana cikin duhun dare ka duba ubangiji da mitsari duk ai daren ai sallolin sun kasu kaman haka wasu ana yin su da hasken rana wasu ana yi me da daddare wasu ana yin tsakatsaki kenan suna boda ko cewa me dare yanzu kaman mangariba rana na buya daga ganin idonka ba shi gari gana ganin shi fa yau amma me ana maganan sallan mangariba ka duba sallan asubahi mana gari rana ƙirs ne ya hana ta fito to sannan ana yin sallah ai ka lubar ka gani mana wani kuma gashi nan cikin duhun dare kamar isha'i kamar isha'i cikin me duhun dare to haka Allah ya ya, ya zabi lokacinsa kuma ubangiji ya shirya hakan za a yi alwaqatu imma waqatan ada ya kasance lokacin da za a bada sallah waqatul qada'i lokaci ne na bada sa'in na ramako ne wa waqatul ada'i lokacin da yake lokacin muktari imma muktari wa imma daruriyu ya kasance zaɓaɓɓen lokaci ne ko laruri ƙala ɗayyib ƙala sheik rahimahullah mai littafin ahadari Allah ya masa rahama ya ce al-muhtaru lizuhuri ya ce zaɓaɓɓen lokacin sallan azahar min zawali shamsi daga gushewar rana daga tsakiyar sama ila akiril kama har zuwa inuwan kai kai daidai da tsawon ka zababben lokaci wal muhtaru lil asri zababben lokacin sallar la'asar kuma min qamati ila isfirari daga inuwanka ya kai daidai da tsawonka zuwa isfirar shine rana ya yi fari tas jabe shi gaba wannan aikin yana da yawa kuma lokacin ana nuna mun lokacin bai wuce minti biyar ba ina ganin za mu ajiye a nan ya son akwai tambayoyi sai mu tambaya in kuma babu ubangiji allah ya haɗa mu cikin alheri baki ɗaya allah ya rufa mana asiri kusa da nesa wannan bawan allah da allah ya karbi kwanansa allah ya karbi bakoncinsa ya gafarta masa zunubansa abubuwan da ya na alheri allah ya ɗora masa a mizani mu ma in tamu ta zo Allah ka sa mu cika da imani kuma ubangiji Allah ya sa mu gane mutuwan nan abinda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce wa'azi ce ta zama mana wa'azi din sai mu gyara abinda za mu gyara don me don lahira mu sauka lafiya kalau za ka yi laifi saboda kai ba ma'asumi ba ne amma meye ne ake nema a wurinka shine in kai laifi ka tuba shikenan ubangiji a yama kofar tuba shine abin da ake nema ubangiji Allah ya bamu ikon tuba ya ubangiji Allah ka gafarta mana zunuban mu kusa ko nesa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai tambaya what na sai addu'a ko sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ya Allah abinda muke nema na alkhairi Allah ka bamu abinda muke neman kariyanka Allah ka kare mu Allah ka zaunar da kasar mu lafiya marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya mata masu juna biyu Allah ya sauke su lafiya duk matsaloli da damuwoyi da muke ciki ya Allah ka fi mu sanin yadda za a warware Allah ka warware mana wanda suka kangare ya Allah ka dawo da su kan hanya in ba masu tuba bane Allah ka san su ka san yadda za ka yi da su Allah ka tsare mu sharrukokin su alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله